السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب العمل في المشي إلى الكعبة ana mutum ya yi rantsuwa ko bakance zai tafiya zuwa ka'aba ɗakin Allah kenan ko ka'aba ai ɗakin Allah kenan to jiya mun ɗauko magana kuma sai muka canza muka shiga wata maganar daban muka ce duk mai mutunci in yi manyan baki ya yake musu ya karrama su da mai da abinci a yanka wannan a kawo wannan a kawo wannan to kuma Allah madaukin sarki sai kaddara wannan kasan babu rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in idza lam yakun hunaka zar'un fala ta'ama alaysa kadhalik inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم warzuquhum min as-samarati aka yace warzuquhum min as-samarati su gairu zizar'in ne ba abinci ba ruwa ba komai da komai mun ga da kira yadda aka samu ruwan zamzam to kuma Allah ya yi wa azzin fin nasi bil hajj duk aye kuwa kowa ya zo hajji hajjin nan da zaka je shine inda aka ce gairu zizar'in inda baitul muharram yasa duk wanda ya san aikin hajji shekaru 50 baya 60 duk in za a je aikin haji sai a yi guzuri sai a yi sati biyu wata ɗaya ana tare da abinci na kiri da kuwa nakiya da abubuwan da ba za su lalace da wuri ba kowa sai ya yi dabara ya yi tanadin abincin da za shi yana ci har ya je ya dawo to allah madaukin sarki da hikima tasa shi yasa aka ce in kai kuskure cikin aikin haji ka yanka akuya ka yanka sa ka yanka rakumi ka yanka menene ina za ka yanka a cikin makka saɓe to shi ya sa a lokacin ba sa jin nauyin su aika rakumi 100 rakumi 50 rakumi kaza kaza ana aikawa ne ina ko kai kai makocinka ya manyan baki sai ka kai gudunmuwa me kake kaiwa eh za ka kai abinci abinci kuma na gani na fada za ka kai abinci saboda ka ba da gudunmuwanka to shi yasa kake ba sa jin nauyin su kai abinci saboda ghairu zai zar'in inda bai tikal muharram mutane su zo su ci su koji su yi aikin haji sun zo Allah ne ya gayyace su sun je aikin Allah kuma su kwana da yunwa ba za su kwana da yunwa ba to shi yasa kowa sai a aika a je a yanka abinci a yi abinci to Allah madaukakin sarki da hikima ta sa a lokacin da kasan saudiya suka tabbata suka zama kasa mamlakansu sai suka haɗa mai hijaz kasan hijaz makka da madina ke da ta'if ta hadu da su sai suka zama al-mamlakar arabiyyar saudiya ta hada najid da hijaz saboda mai saboda hikima daga allah maɗaukakin sarki sai aka samu man fetur a ina a kasan makka a kasan madina ina aka samu man fetur kasan hijaz a kasan najd aka samu man fetur to saboda kulawa in an samu dukiya kuɗi a cikin man fetur ɗin kafin kasar su ta fa'idantu da su sai maka da madina sun fa'idantu da kuɗi shi yasa za ka ga kasar da in za a je sai an tanaji abinci sai Allah ya canza al'amarin ya zama na ita ce kasan da duk inda ka zo a cikin duniyan nan ka je ka yi aikin haji za ka sai duk abin da ake rayuwa za ka sai ka tafi shi garin ya aka yi haka ya faru Allah ne madaukin sarki ya canza al'amarin tare da cewa abubuwan da kake saya din nan ba su suka yi ba kai musu aka yi warzuqhum min as-samarati din aka faɗa kai musu ake jama'a duniya ake kaiwa da kowa yana kai abin da zai ci ne yanzu jama'a take kaiwa ta sayar shi yasa mutane na zuwa aikin umra ko hajji ko menene sai ce wannan abin kasan mu ake noma shi amma yanzu ba kakan shi bane a kasan mu babu amma gashi nan kaman kaman azubar ikon Allah kenan su kasar Saudiya din duk dukiyar da suka samu kafin kasansu Najd ta fa'idantu da wannan dukiyar kasan Hijaz sun fa'idantu saboda albarkacin mai Makka da Madina kowa yana ganin ayyukan da ake cikin aikin hajji suna fama har kusan su shallake hankalin dan adam ma a kashe kuɗi saboda dan adam mutum alhaji ya zo aikin haji lafiya lafiya ya koma lafiya ba matsala a wajen su wai nawa za a kashe a kashe haka suka ce in dai makka da madina ne a kashe kudi bai gaira hisab haka suke faɗa shi yasa me za a yi ba ruwansu da nan za a kashe me za a ya za a gyara abu yasa kullun cikin gyara suke kullun cikin gine-gine suke shine abin alfakarin su to shine duk makirce makircen da ake yi an yi an yi abubuwa sun kiyuwa to shine aka bullo kuma ta wata kofa wai ana son a maida aikin haji a sa aikin haji zama siyasa ma'ana ya fi ta hannunsu ma'ana ya zama hannun kasashen musulunci kasashen musulunci din nan suwa wace kasa za a ɗauki wannan amana a danka hannunta wace kasa aka ce in za ka ɗauki mutane ka ɗauki masu amana ka ɗauki masu wanda suka dace to yanzu in za ka zabi mutum ya za ka yi kasan wanda ya dace menene ma'aunin da za ka san wannan ya dace a ɗora shi menene ya za ka kasa yana da amana an aka ce in ya taba yi to ai an nada shi kenan har ya taba yi din yanzu ake son azaba a cikin kunan gashi wace ka'ida malamai suka ajiye sai a duba mutum shi kansa ya yake da adalci tsakanin shi kansa ya yake wajen ibada yana da adalci ya yake wajen kula da kaza da kaza yana da adalci duwa ne zai dace sai ka zo a ɗora ka abinda aka kasa kulawa da shi kenan aka ɗora kowa da kowa al'amar ya zo ya daburce komai ya rikice aka rasa kuma ya za a dawo to sai aka ce a hankalce ma a auna a gani suwa suka fi cancanta su rike wannan wajen kar ma a ce kaddara Allah da ya ba su a'a a yi lissafi lissafi na da adam suwa suka fi cancanta su rike wannan wajen su kula da aikin hajji sai su sai su Allah ya danka amana hannunsu kuma duk wanda ke da hankali ko ba shi da hankali ya ga ayyukan da suke din nan ba zai taba sha'awan a ce wani ya tsoma hannu ma a ciki ba balle a ce an mai da abin siyasa ta dawo kan ta dawo hannun kasashen musulmai ai da komai ya gama lalacewa ke to shi yasa makirci ne ake yi wanda ya fara bai ci nasara ba har yanzu ya bar duniya wayannan kuma da suka taso da ikon Allah ba za su ci nasara ba abinda za ka yi addu'a za ka yi ta musu Allah ya tabbatar da digadigan su Allah ya kare su Allah ya kara musu nasara saboda aikin da kai duk wanda ya ko baka zuwa aikin haji ko umra kana kallo a cikin talabijin balle da muka mu da muka zauna a cikin shekaru nawa duk abin da ake ciki kana kallo komai ya danganci makka da madina ba ba a lissafi sarkin su da ya mutu mafa da ya ce in dai makka ne da madina ko sauran kwandala ne a kashe a kashe komai bi gairi hisab ba a lissafi ka kalli ka san makka ka gani da kowa za shi sai ya je da abinci yanzu duk wanda ya je makka sai ya sai abinci shi ya sai kayan alatu ya je da shi garin su waje irin canji kenan aka samu Allah ya sa musu albarka kuma sun tsaya tsayin daka sun jajirce sun dage sai sun ga sun sauke amanan kuma suna alfakari da cewa mu hidiman haramai ne sharafi ne a wajenmu abu ne da yake mu sharafi ne Allah ya ba mu mu ba wai mu muke da sharafi akan akan haramai ne ba to sai aka zo kuma ana so a kawo shakiyanci a zo a maida aikin hajji zama siyasa mana aikin haji ya fita hannunsu ya koma hannun kasashen musulmai kasashen musulmai din nan wannan na da ra'ayi wannan na da shakkiyanci wannan da son zuciya kowa kuma aka zo duk sa'an da aka ce an zo mitin an zo taro duk wanda ka gayyata ka ba shi dama shi ma ya faɗi abin da yake so ko daidai ne ko ba daidai bane ba ba haka bane ba to shi yasa hakkin su ne akan mu mu taya su da addu'a Allah ya tabbatar da digadigan su ya kare su ya kare haramaini hannunsu ba tare da an saka hannaye da za su zo su lalata al'amari kuma zo a rasa mafita ba yanzu duk duniya abin da ake ciki me ya faru ne rayuwa duniyar nan ta zauna hannun musulmai fa ya kai shekara dubu fa duk abin da ka sani yanzu kana ganin ba yiwuwa a yi ɗin nan da ana yi su ake jagoranci duniya musulmai duk abin da kake karanta cikin alkur'ani din ka karanta tarihin umar bin abdulaziz ba ma umar bin khattab ko usman ko zaid abakar ko ali ba a'a umar bin abdulaziz al-khalifatu rashid al-khamis karanta tarihin shi kaga yadda ya adalci kaga yadda aka yi jagoranci da gaskiya to duk ba abin da ba a aiwatarwa ana aiwatar da hadisan manzon Allah shi ne ma ya ce a tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda sun san cewa wannan rayuwar ba yadda za a yi a samu a shawo kanta ko a tafi a ji daɗin rayuwa a ci sai an aiwatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka bayyana je ko an manta an watsar an zubar mecece muka fada jiya me muka fada jiya eh وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مسألة guda uku ka lizimce su duk hayaniyar duniyar nan Allah zai kare ka ka lizimci cin halal ka lizimci sunnar ma'aiki ka yawaita istighfari shikenan saboda Allah ba zai yaudari dan adam ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim sa'an nan kuma ya ɗauke shi ya tafi da shi ba a'a in zai ɗauke shi ya tafi da shi akwai abin da aka bari maimakonsa zai zamo matsayinsa kenan kamar ba a rasa shi ba kenan ba haka bane ba to su lokacin da suke rayuwa yadda ake aiwatar da hadisin kamar manzon Allah na nan kenan a wajensu ba su da ba shakka ba ko tambaba a cikin abin da ake fada game da ayoyin alkur'ani game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai aka zo aka samu wani lokaci aka samu rabkana aka samu sakaci aka samu rashin kulawa a lokacin kasashen turai sai suka je suna ta faman kera technology suna faman kera siyasansu suna faman technology da tattalin arziki da siyasansu da komai da karfin soja suna ta fama ta karkashin kasa har suka zo suka kai inda suka kai sai suka bullo ma mutane haka kuma ba yadda za a yi da su kowane ne kai a duniya na yanzu sai ka shaurare su sai ka nemi gudunmuwansu sai ka nemi haɗin kai da su saboda mai saboda sun fi karfinka a cikin siyasa a tattalin arziki a teknoloji a komai da komai sun fi karfinka me yasa ba wai cewa aka yi ba za ka samu ɗaukaka ko iya teknoloji ba sai ka zama arni ba fa a'a da su ma haka je su almajirai suna almajirai da ƙwaryen ƙoƙon baransu suka je Kurtuba suka je hannun musulmai suka koyo aljabra suka koyo duk ilmomi suka zo suna ta fama suna fadadawa suna fama suna fadadawa a lokacin musulmai sun shagala da me da duniya da rayuwa sun manta da abin da Allah ya ɗaukaka su saboda shi shine sai waɗannan suka fito musu suka yi musu bazata sai suka danne su yanzu duniyan nan ba kasashe ba inda musulmi ke da abin da zai fada wa yake da fada aji su ke da fada aji wa ya fi karfin soja su ke da karfin soja wa ya fi technology su suka fi technology wa ya fi karfin tattalin arziki sai su wa ya fi karfin kafofin wasa labarai sai su to shi sa sai al'amarin ya zama musulmai fitina kenan kamar ba yadda za a yi a zamo kamar su za a iya zamowa kamar su har sama da su in an bi sharuɗa an bi hanya saboda Allah madaukin sarki ya bambanta tsakanin musulmai da kafirai abin da kafiri ya ya samu yadda ke so musulmi ya ba zai samu ba saboda me saboda su Allah cewa yayi falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'i amma fa bila baraka hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna faqti adabiru alqawmi alladhina walhamdulillahi rabbil alamin amma musulmai fa yace walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai barakat aka ce amma wacce ayi barakatin minas samai amma wannan aka ce fatahna alaihim abwaba kulli shay'in bila baraka hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna فقط أدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين wannan yaki maimai kenan daurin talala aka yi musu ko kai kuke dambe da abokin gabanka in ka fi karfin shi ba danne shi kake ba in ka danne shi baka more ba sai ka yi mai sai ka daga shi ka nuna masama sannan ka zubar da shi shi ne sai kakkare to yadda al'amari yake tafiya gine sai an bar an daga mutum ya ji daɗi to sannan sai a sako shi to sai kakkare ya lalace an fahimci wayannan abubuwa to akwai bambanci tsakanin musulunci da kafirci falamma na su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in amma kai musulmi fa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati kulli shay'in barakat kuma yace kulli shay'in zaka fi su technology zaka fi su karfin tattalin arziki zaka fi su karfin menene da menene duk abin da suka yi karfi cikin nan sai Allah ya dora ka a kansu amma da sharadi amanu wattaqau amanu wattaqau an fahimta al'amuran da suka zama ma musulmai fitina kenan saboda duk wanda ya fi ka karfin technology fa ba za ka iya yi kama shi ba sai ka yi kaman kana yi duk kasashen larabawa da duk kuɗin da suke da shi da dukiyar da suke da shi da duk abin da suke mallaka ba su kai rabin abin da isra'ila kadai take kashewa wajen bin research ba wajen bincike ba ita kadai abin da take kashewa wajen research ya fi na dukkan kasashen larabawa yaushe za su kama ta eh abin da take kashewa wajen research bincike da kaza da kaza ya fi abin da duk kasashen larabawa da man fetirinsu da komai da komansu suke kashewa yaya za a yi su kama su wajen technology kasan amerika kasan rasha kasan faransa kasan menene da menene china kasan koriya koriya me yasa ake har amerika tana shakkata shugaban koriya kuma ka gan shi dan yaro karami ka gan shi dan yaro kankani ai ba shi ake tsoro ba me ke bayan shi me yake bayan sa shine abin da ake mutum tsoro sa'an nan wannan ya kera wannan ya kera wannan ya kera duk sun kera abin da suke kerawa kuma shi Allah ya saka tsoro fargaba a cikin zuciyarsu kowa yana shakkan kowa kowa yana jin tsoron kowa da zaran an ga mutum mai rawani ko mai gemu ko mace ta hijabi shi gaban su ya fadi a wannan musulma ce to musulma ce menene musulma ce sai me mana da ta yi hijabi sai gaban su ya fadi sai ga sun ji tsoro sai su manta da duk abubuwan da suke da shi din nan sai sun bi ta sun gani ina ta fito ya aka yi me take mallaka ina me za ta yi musu ku da kuke da abin da za ku kare dangi ina ruwanku da hijabi daya ina ruwanka da rabani daya ko gemi daya ina ruwanka da wannan da wannan baki daya shine har yanzu Allah ya jefa tsoro da firgita a cikin zukatansu kuma duk abin da suka kera din kowa na shakkan kowa in ba haka ba kowa ya harba nasa kowa ya harba nasa ba duniyan bai sai ta tashi ba in duniyan ta tashi wa da nasara su su ne suka zan su ne suka zan su ne su ne suke bukatan duniya su ne suke gina duniya ba ruwansu da lahira amma duk musulmi yana cikin duniya ne kun fi duniya ka annaka abiru sabil ba ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ba to shi yasa duk halin da kake ciki ka lizinci abu uku cin halal wallahi cin haramun shi ya kawo mana duk wannan abubuwan da muke ciki na wahalhalu akwai wanda mutumin da sanadiyyar cin halal sai da ya samu a cikin jikokin shi sa a samu guda ashirin ko talatin wannan likitoci wannan manya-manya kowa ya zama babban malami amma cin wani talaka ne albashin shi duk bai takara karya ba yana da babban fili babban fili sai wani babban ɗan kasuwa ya zo ya ce zai saya bai san abin da ya sa zai saya ba aka yi ciniki kudi mai yawa albashin safa ba zai ishe shi wata ba fa da 'ya'yan shi da yawa kuma ana kallon shi an manta da imani a cikin zuciya yake aka je aka yi ciniki miliyoyi aka saya sai aka zo wajen yarjejeniya aka to sai ka je ai ka je inda za ka ce ka yi abin ne ka janye wanda ya saya shi za a sa sunan shi kaza kaza kaza kaza a sa masallaci ce a masallaci za ka gina ya ce ɗakin Allah ya ce in sayar da fili na a gina ɗakin Allah wani ya gina ɗakin Allah a a cakin da aka ba shi yake ta ba na son kuɗin wannan babban nan kaso ya ce bai taba ganin mamaki ba irin wannan ba shi da abin da zai ci ga kuma kuɗi ya samu amma da ya san cewa masallaci za a gina ya ce ni ban gina masallaci ba in sayar da waje na wani zai gina ɗakin Allah sai na yi ciniki da ɗakin Allah karshe mai zama sai da zama babban dan babban attajiri ya samu kudi Allah ya fati ya ya yi Allah ya ya yalwata masa dukiyarsa Allah ya yalwata masa dukiyarsa shi yasa wayannan al'amura da muke ciki in ka lazimci cin halal zaka ga mamaki a cikin rayuwar duniya rayuwarka ta yau da kullum wallahi in kuma aka ce sai haramun za a yi ta ci kun ga rayuwar da ake ciki akwai arrizqul ijabi wa rizqus salbi rizku ijabi Allah ya baka kuɗi Allah ya baka kaza Allah ya baka kaza rizqun salbiyun Allah ya cire maka duk wahalhalu da za su saka kashe kuɗi shi ma arziki ne inda za a kashe dubu goma in ka zo kashe dubu ɗaya sai bukata ka tafiya shi ne rizqun salbiyun matarka da ta je supermarket tana shiga sai ta ga wannan abin naira hamsin naira dubu naira ɗari biyar sai ta ai wannan sun wadatar sai ta saya ta dawo gida saboda me saboda halak kake ci Allah ba zai dora ma wahala ba wanda yake tara haramun din sai su je da dubu ɗari biyar supermarket su kashe duk su zo kuma baya biyan bukata baya biya musu bukata hankalin su ba zai kwanta ba sai gobe kuma an koma an je an tattaro an kawo saboda me saboda kuɗin ta hanyar haramun aka tara su ba wanda zai tara dukiya hanyar haramun da ya ji daɗi shi da matarsa da ya'yansa sanadiyar haka al'umma duk ta sha wahala wallahi Allah ba zai kyale ka ba kai da jin daɗi har abada jin daɗi ɗin ba cikin ba riga ba ce ba abinci ba ne cikin zuciya jin daɗi an fahimta in dukiyar haramun kake tara kan ka ɓata lokaci ga duk abin da kai wa matarka ba za ka gamsar da ita ba sai ka je ka sawo menene ka sawo leshi ka sawo menene da menene suna fita wani an je biki ya zo ya sauke matarsa ya je ingila ne ya je sau mata ya zabo mata irin atamfin da yake so ko leshi tana sauka mota tana shiga gidan mu ga wata kuma ta dauro ta tuzu ki ba gashi ba kaga irin abin da ake so wannan ya je sau mana wannan abin shikenan haka kai ma in dai kudin haramun ne duk surfanin da za a yi ma duk shadda da za ka yi duk boyan duk abin da za ka ɗinka kana shiga taro sai ka ga wanda ya fi naka ba wai hakikanin al'amari ya fi naka bane Allah ne ya jarrabe ka sai ka ga kuma ba abin da kake so sai a yi maka irin wannan ko da naka ya haka in kana tafiya sai ka ga shaidan ya zo ya nuna maka mace bata kai matanka kyau ba amma sai ya rufa mata kyau sai kana gani ai tafi matanka kyau ko hanyar mana an buɗa ma kofar fitina kenan kai da ka samu lafiya ko ka samu kwanciyar hankali har abada ka lizimci cin halal ka lizimci sunnar manzon Allah don ka tabbatar da wa anta fihim sa'annan ka lizimci yawan istighfari ka cika sharuɗa kenan wallahi duk hayaniyan duniyar nan za ga Allah ya kare ka za ga Allah ya sa ma kwanciyar hankali za ga Allah ya sa ma nutsuwa za ga Allah ya sa ma kaza kaza kaza kaza kaza amma in ba haka ba ka tara duniyan duk ka gama sai ka mutu rigima kuma ya tashi a cikin ƴaƴan wajen rabon gado wannan na so ya zalunci wannan wannan na so ya zalunci wannan wannan na so ya zalunci wannan sun manta da kai ba wai su yi ma addu'a ko su gina ma masallaci ko makaranta ka samu lada ba a'a suna challenge da junan eh ina ruwan har ba su ake bi ba shi ake mai sa bai biya ba da yake zara shi ya ci bashin ai ba su suka ci bashin ba yanzu dukiya ta zama tasu ya'ya yanzu suna jin zafin ubansu ba shi da lafiya za ka yi shi indiya za ka yi shi kasan waje jinya a kashe miliyan nau suna jin zafi a shi ya mutu ɗaya yaro ya zo ya tambaya alhaji ba shi da lafiya ga abin ya kice za mu yi sa a yi mishi allura ya mutu gaba ɗaya kai ba kuɗi ka tara ba su ma kuɗi suke jira su ma kudi suke jira so nawa so nawa suna jin zafi a sun san an kai shi za a kashe miliyan da za su ci a bar shi a bar shi ya mutu kai baka san fitinan da ke cikin dukiya ba ne ka raba rayuwa duniya baki ɗaya mutum biyu ne ɗayan abu biyu ne bayan allah annabawa da manzannai sa'an shauran bayan Allah baki ɗaya annabawa da manzannai wace rayuwa Allah ya zaba musu su tara kuɗi da ce shi yafi da Allah ba zai ba manzo Allah risala ba sai ya ba shi kuɗi ba haka bane ba amma manzo Allah yana ganin kuɗin ai suka ce mun sanya maka za a bar dutsen maka ya ce a banni haka nan na ci na koshi na gode ma Allah na zo ba abincin na ce ka koma ga Allah haka manzo Allah ya rayuwar manzon Allah ya yi rayuwa na na Aisha duffa a jijjin daɗin rayuwar da ta yi da takar da ake gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗakin na na Aisha bai kai wannan hasumiya mu ba ɗakin na na Aisha ɗakin manzon Allah bai isa matarsa tana kwance yana sallah ba sai ta yi mai sai ta janye mai in zai yi mai in zai sujjada in ya daga sai ta yi mai to duk duniya ka nuna mai wanda ya kai manzon Allah duk duniya ka nuna min mace da ta yi sa'a irin na Aisha ɗakin manzon Allah bai isa yana sallah matarsa tana kwanci ta miƙe kafarta ba sai in zai sujada sai ta ɗaga ya yi sujada in ya ɗaga ta miƙe kafarta ta ji daɗin bacci ya kai wannan wurin? falon ka ya yake eh ban da ɗakin bacci da falon ya yake darduman falon kanta ya take ban ɗakin ka nawa ake kashe ba ban ɗakin an kashe gida an an gina gida da tayar da feshi da mai da mai da mai da mai duk shi ne abin da ya wahala mu kenan abin da yake azzaba mu kenan in ba haka ba babu wani abin da zai baka fargaba fa me kake jin masu akwai abubuwan da bayan da za su kare iska tana karewa ruwa zai kare rana za ta kare tun da Allah ya halicci ɗan adam yake shan ruwa ruwan da ke duniya raguwa yake ko dai tun da yana nan daidai yadda aka yi shi tun farko ne eh kullum kano kaɗai in za a sha ruwa kofi nawa za a sha wanda abubuwan da ka sha ɗin su ne zai zo gumi da fiya majina a yi fisari a yi menene da menene su koma kuma su zamo menene da menene su koma su sake saukowa haka za a yi ta yi har ana da ƙasa ruwa ba zai kare ba a duniya rana da take zuwa kullum ta zo ta baka abin da kake so ta tafi shekara nawa aka yi rana ta kare ko ta ragu iskar da kake shaka fa iskar da kake shaka ta kare ana tsoro za ta kare allah madaukin sarki bai yi su don karewa ba abincin da kake ci fa kafin a halicce ka sai da aka halitta maka duk abin da kake bukata abinci dukkanmu nan kowa ya tashi ya tarar da bahaushe na cewa tuwo miyan kuka bahaushe ya ci tuwo miyan kuka har ya gama ya tafi bahaushe ya zo yana ce har zai gama ya tafi wanda zai zo sunan shi tuwo miyan kuka tuwo miyan kubewa ba shi kenan ba haka za a yi ta ci ba zai taba karewa ba saboda me Allah madaukin sarki ce qul a innakum latakfuruna yace me allazi aha wa qaddara fiha aqwataha wa qaddara fiha aqwataha fi sawa'an lis-sa'ilina thumma stawa ila samai haka Allah ya kaddara Allah ba zai halicci Kano mutum miliyan goma a Kano ya ba su arzikin abincin mutum miliyan goma ba ɗaya ba Allah ba zai taba yin haka ba sai dai Allah ya ba su fiye da haka to me yake baka tsoro kake so ka tara dukiya ta hanyar haramun akan haka ka karya ma kanka rayuwa ka rasa imani ka rasa addini ka rasa menene da menene za a canza karatu mota za a zo mota ba littafin da za a ana gudu a gama babi bane ba fa manya-manyan maganganu imamu malik yake kawo wallahi ba littafin duk manyan malaman da ka sani har imamu bukhari da kansu duk sa'an da suka zo za su rawaito hadisi in suna da riwaya da ta fito daga malik da ita suke farawa saboda darajar imamu malik duk manyan malaman da ka sani ba kowa yana cewa bayan littafin Allah ba sama da muwatta malik me yasa suka bar shi baya saboda ra'ayi da ke fada maganganu da ke fada su buhari kuma hadisan manzon Allah zalla suka kawo abin da ya bambanta shi da su ke an fahimta Allah maraukin sarki ba zai yi ya halicce ka kuma ya haraka abin da zaka ci ba saboda halitta din ma na tarbiyya ke na rububiyya ya halicce ka ka rayu shekara ɗari sai kuma ya kashe ka kafin shekara ɗari sai barin yunwa ta kashe kafin shekara ɗari za ka shekara ɗari ɗin da daɗi ko ba daɗi saboda me saboda wannan min mu'tayatir rububiyya abinda ake cewa mu'tayatir rububiyya su ne akwai mu'tayat uluhiyya akwai mu'tayat rububiyya mu'tayat rububiyya Allah madaukakin sarki yayi ne daidai wa daida tsakanin kafiri da musulmi saboda me a ci a sha dan a rayu ba bambanci tsakanin musulmi da kafiri ba ran da aka taba yawan gari Allah ce iska ki kada unguwar musulmai ki bar unguwar kafirai ba taba yin wannan ba abinci a a wanda ya fi ka iya noma zai fi ka iya samun abinci wanda ya fi ka iya sana'a zai fi ka iya kaza kaza wannan duniya Allah ya sake ta ne sake ba kaidi wannan al'amarin Allah ya sake ta ne sake ba kaidi in musulmai suka fi kowa iyawa za su fi kowa mallaka in suka fi kowa kiwiya wa'an za su su hausa kansu suna wahal da su shine ake ce mu'tiyatir rububiyya kaman yadda ka sani Allah madaukakin sarki akwai abubuwan da ya baka kyauta ba tare da kai komai ba kaman iskar da muke shaka kaman ruwan da muke sha kaman abincin da muke ci kaman sha'awar da Allah ya sa mana cikin jikinmu saboda mu ji daɗi wannan sha'awa da kake gani babi ne musamman na ilimi wannan sha'awa da kake ji kyauta Allah ya baka kyauta Allah ya bata saboda me ku haɗu wannan sha'awar ita za ta haɗa ku haɗuwan ku shine zai haifar da me yaɗo na ɗan adam wannan sha'awa da kake rena da ita ita ce sanadiyar zaka shiga aljanna ita ce sanadiyar zai shiga wuta wannan sha'awa kyauta Allah ya baka haka soyayya da ke cikin zuciyarka kana son kaza baka son kaza saya kai saya kai noma kai aka baka kyauta Allah ya baka waɗannan abubuwa baki ɗaya ba ka da hannun tasarrufi a ciki abin da ke kawo halhalu shi ne abin da aka bai wa ɗan adam hannu ya sa ya tasarrufi shi ne sai a lalata sai a amma abin da Allah bai sa bai ba ɗan adam ƙarfin tasarrufi a ciki baya tabuwa baya tabuwa rana tana zuwa kullum ta baka vitamin C vitamin D vitamin menene da menene nawa ka saya ka isa ka canza ta ruwa zai zo iska duk wa'annan Allah ya baka su ne kyauta baka isa ka canza komai ba a ciki to Allah da ya maka wannan abin ya ce maka kai na halice ka ne don ka bauta min ba sai gaje kana bauta ma duniya gaban ka na faduwa in baka tara kuɗi ba in baka tara dukiya ba in baka tara kaza kaza kaza ba karfin ka zai baka ne wanda yake da shi karfi shi ba shi ba karfin sai ba shi ba Allah ne ya ga dama ya baka kuma yace wastana'tuka li nafsi wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni yace duk abin da ka gani duniyar nan na halice su ne dan kai dan kai sa'annan kai kuma fa Allah ya ce na halice ka ne dan ka bautata min dan Allah duk wanda aka same shi ya manta da bautata wa Allah abinda aka halice ka dan shi ka manta da shi kaje kana bin abinda aka halice shi dan kai ina hankali ina hankali to shi sa aka ce duk ganin ido sai da haske duk kaifin hankali sai da shari'a in ba shari'a ba wallahi hauka ne wauta ce da hauka ana fahimta wayannan matsaloli saboda dole sai an sake dawowa an gyara imani din lallai ne mu imama imaninmu mu kamo hanya ta gari wacce za ta ɗora mu kan gwadabin da zai kai mu sadu da Allah lami lafiya in ba haka ba wannan hayaniya da muke ciki wallahi ba inda zai kai mu sai halaka sai halaka Allah ba zai tambaye da za ka zo duniya ba a shawarce ka ba Allah bai tambaye ka ba haka da za ka barta ba za a shawarce ka ba abin da aka ce mai ka zo ka bi Allah ka yi ibada ka je ka samu yardan Allah ka samu shiga aljanna to sai ka zo ka shagala da duniyar da aka halice ta duniyar din mai abu nawa ne duwatsu wane ne shugaba a cikin rayuwar nan dan adam saboda farko shi ne duwatsu sandararru kenan wanda ya fi daraja na biyu tsirrai suna karuwa wanda ya fi daraja ta uku dabbobi suna motsi suna da jini a jika suna kai kawo na hudu shine dan adam to wayannan guda uku duk kai suke bautatawa shine aka ce al-insanu sayyidul kawn dan mutum shine shugaban wayannan abubuwa baki daya kai ne shugaba wanda ke bin ka su ne dabbobi mai bin su tsirrai na ƙarshe shine sandararru duwatsu ke da tuddai an fahimta to shi yasa dabba tana da ranta da jini a jika sai ka je ka sau naira hamsin naira ɗari nawa ake sayar da kaji ayyukan su jima nawa ake sayar da plastic kaji nawa ne ɗari bakwai ne ko sai ka je ka sai kaza ɗari bakwai ake sayarwa sai ka sai kaza naira ɗari bakwai ka sa wuka ka yanka bismillahi allahu akbar ka zubar da jini ka je ka yi mai ka ci saboda an halicce ta ne don kai ka sai rago rago kuma nawa ake sayarwa ka je bismillah Allah akbar ka yanka ka zubar da jini ka je ka ci an halicce shi ne dan kai ya gama yayi abin da aka ce yayi tsirrai kuma menene da menene ka je ka so ka je kasuwa ka je ka so wannan ka je ka so wannan baki daya ka zo ka hada ka ci dan kai aka yi su baki daya to sa'an kai kuma aka yi ka dan me dan me aka yi ka dan me to in aka same ka a cikin kuskure wannan bangare sun fi ka kenan fa sun fi kashe su aka ce hankali din sai da shari'a yake zamowa hankali in babu shari'a wallahi shirme ne laukuna na smau au na aqilu ma kunna fi ashabi sa'id fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'id alaysa kadhalik za ya karanta ko babi ɗaya ne ko insha Allah saboda yau insha Allah za a je hutun sallah kenan insha Allah babul amali fil mashi ila al-ka'aba babin da yazo na mutum ya dau alwashi ko ya rantsuwa zai tafiya zuwa ka'aba to ya kasu kashi biyu ko dai zai tafi zuwa umra ko zai je zuwa aikin hajji in ya yi wannan rantsuwan ko bakacin zai je umra ne yaushe rantsuwan ke sauka a kan shi in ya je ya yi tsawafi ya yi sa'ayi shi ke nan ya gama ba umra ta gama ba amma in hajji ne fa sai ya je ya yi tsawafi ya yi sa'ayi ya je yau taruya ya je a tsaya arafa ya zo musdalifa ya zo sai ya je ya yi tsawafin ifada ya gama wannan ya cika wannan rantsuwan kuma dole sai ya tafi akar قال حدثني يحيى عن مالك أن حسن ما سمعت من أهل العلم إمام مالك يتي يتي أبن دي في كو تكين أبن دي يجيو وجم من يما لمي في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة يتي متون كون مجكو متي يرزوا يتي زي تفيا أكر زوا لكن الله فيحنث يكري رزوا أو تهنس كوما تند تيرزوا تكري رزوا أنه إن مشى الحلف منهما في أمرة الحالف منهما في الأمرة إن مي رزوان يا رزوان يا كان أمرة تمنيني حق أيكي دكي كنش فإنه يمشي yace zai tafiya tiryan tiryan har ya je sauka ya je mai hatta ya tsabai na safa wal marwa har ya je tawafi ya je sa yi tsakanin safa da marwa an gama umra kenan to rantsuwan ya cika rantsuwan kenan ko fai za sa'a faƙad faraga ya cika rantsuwan kenan ba ka fara a kan shi in umra ne fa wa annahu in ja'ala ala nafsihi mashyar fil hajji amma yace tafiya zan yi a cikin hajji akwai bambanci tsakanin hajji da umra kenan ko in hajji ne kuma fa yaushe zai cika rantsuwansa fa innahu yamshi ya ce zai fara tafiya tun daga masar ko madina ko kano ko inda ya rantsuwa ɗin zai tafiya hatta ya atiya makkata har sai ya zo makka summa yamshi hatta ya furuga min almanasiki kulliha sa'an nan ya rinka tafiyan ba zai hau ba fa in ma ya ce ba takalmi haka ba zai sa takalmi ba ba zai hau ba haka zai tafiya har ya zai tawafi ya yi sa'ayin mai sa'ayi ne yana tafiya ba zai hau abar hawa ba har aje yau mataruya ya je mina inda masjid lahif sa'annan hakka shi gari ya je arafa ya tsaya a gangaro muzdalifa kashi gari a gangaro ya zo a yi jifa a je a yi menene da menene sai in ya yi tsawafil ifada aikin hajji ya cika kenan to sa'an nan aikin shi ya cika bai karya rantsuwar shi ba kenan wala ya zalu mashiyan hatta yufida har sai ya yi tawafil ifada qala yahya qala malik wala yakunu mashyun illa fi hajjin aw umra imam malik yace ba za a taba yin bakancen da za a yi tafiya kasa ba sai in aikin hajji ne da umra aiki na ibada amma in ba aiki ne na ibada ba aka ce ba za a yi wannan tafiya ba ya zama ba ta lokaci ya zama aikin banza an fahimta to sai a tsaya nan ke an karanta babi ɗaya ko kowa ya ji abin da aka ce amanan kasar saudiya da ke kan dukkan musulmi da ke so a zauna lafiya aikin hajji tafi lafiya ya rokan masu Allah Allah ya tabbatar da digadigansu Allah ma na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم